السلام عليكم جماعة يوم لا كنت بشار الشيء بوضع رمضان شكرا تنبوك الذي يقولوا كأربعين ريال باين كيلو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيني لعشرين رشا لوضع مارس شكرا تنبوك لعشرين رهود الله تتكاوم من مولانا شيخ محمد عبد الأحد إبراهيم الشيخ رضي الله تعالى عنه يجي جبانه لتفسير كتاب في هذا التفسير لشيخ الإسلام الحارث ابراهيم رضي الله تعالى عنه قام قال اسكت يوم الاسرائيلي اعتى بكل شاء استغفر الله فيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اذا كنا على وقوات الا لا تروحون فلن نجد قل كونوا حجارة أو هديا أو خيرا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يريدنا قل الذي خلقكم أول مرة فإن يمسكون إليك رؤوسهم ويقولون خير قل عسى أن يكون خيرا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيمة الشيخ احفظ لنا بهذا المحضر ولتعطف بلدة تكوننا بضرر وقالوا munkirin lilbazi wanda suka yi inkarin tashi bayan mutuwa a iza kunna izaman waforo fatan in muka kasance kasusuwa dugu wanda sun warkace cikin kabari sun lalace sun zama kasa wannan suna Allah zai dawo da su ya mai da su jiki ya samu su gini da sabon nama da komai Allah zai haka in mutum ya mutu to mu dai in haka ne to a kawo mana aya wanda zai tabbatar mana da wannan daga sama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai so ya kawo aya Allah ne ya ƙi saboda aya zai kasance in an kawo shi magana ya kare ko a yi imani ko a hallaka to kuma Allah ta warba ta'ala ya san wa'indan sai da ayyaki a kashe su amma ba za su imani ba to kaga in an kawo aya dole za a hallaka su duk wani jagora wanda aka hallaka da al'ummansa gaba daya lamarinsa ya kare kuma shi Allah baya son lamarin manzan Allah ya kare to wannan shine dalilin kawo aya kawo aya kawo aya za a kawo dai gurgudu wanda su Umar Usman Aliyu da irinsu za su yi imani amma ayan karankat wanda yadda suka cewa a maida makka ruwa suna tafiya a maida shi bayan makka duk ya zama gonaki sai shewa ya ce da abuja zai tashi yau ya ga makka yadda gonakin wannan karas da salat da kuma su mangoro da inabi da sauye da suka zagaye maka ko ina da ruwa kowane daki da AC mai sanyi to ina jin abuja zai ce a yi nan ba maka bane aljanna ne amma aya duk lokacin aka kawo su magana ya kare akasin mutane eh mu mutane mu koya bayi ba abinda muka yi sosai da makiyanmu ya halaka eh ya mutu ya lalace a har yaushe so duk makiyinka wanda ba sa son ka annan badalawa doma lali da kaduna da najeriya da afirka duk in sun mutu wasu suka hallaka kai da kanka za ka dawo kai na dama domin ba za ka samu abokin hira ba ba za ka samu abokin zama ba kowa ma zai mutu gara a basu ka gane ko wani matsayi amma wannan matsayi ba kowa ya kai ba sai da wane da wane ya kasance kar kai addu'a makiyanka ya mutu kai addu'a Allah ya ba su tsohon rai ka rayu a gabansa ka tabbatar da wani abu har kai ka zo ka mutu ka bashi shi makin yana nan ya ga ayyanka sun ci gaba da wannan aiki shi ne abu na ke bira mai ce addu'an ya kamata na wani Allah ba wai su mutu su hallaka su abunan ba a kai da ba za ka zauna kuma to in sun zama sun lalace cikin kabari suka zama kasa wasu kasasuwan suka wargaje suka abunan يعظم عن قبول الحياة فضلا عن العظام تو وإن الله تبارك وتعالى يتي إذا متنا وكنا عظاما وفرادا إنا لما بعضونا ذا أتعلم خلقا جديدا صابا حليتا الله تبارك وتعالى يتي من ذلك قل كونوا إجارة كسان شيدواتو أو حديدا ko karafuna aw khalqan mimma yakburu bi sudurikum to duk abunda girman kai ne wanda yake yawo cikin kwakwalwanku da cikin kirjinku da tunaninku duk to ya kasance bayan da za ku yi allah ba zai tusa muku ya sa muku ruhi ku rayu ku bauta masa dole kuna so kun baka son sannan in baka bauta masa ba idan tashin kiyama ya jefa ku a jihannama ba domin ba ku ne kuka tafiyan da kanku ba ku kasance duwatsu ko kasance kasa ko kasance duk abin da ke so ya laita ni kuntu turaba duk ba zai sadu tsira ba abin da ake nufin kenan farlan hanyar izami balle ma ku zama kasasuwa falabudda bi min ijadi zuwa ku dole ne a samu kuruhi wanda da shi za ku rayu fasa ya kolo na mani wa'iduna su kafirai suna cewa waye waye zai dawo da mu in mun mutu mun an binne mu a kasa har muka zama kasosuwa muka lalace muka wargaje wanda wani kabari ma in ka bude baka ganin komai a wurin sai kasa ko tururuwa ko wasu ko beraye ma sun zo sun ci abin da za su ci su wuce to in suna mamakin ko za a dawo da su to amsan shi ne allazi fatarakum wanda ya yi ku ba ku wani Allah ya yi ku wanda ya yi ku ba ku shi ne zai dawo da ku wannan shi ne amsan kuma amsa ne mai sauki kuma mai dadi ana mamakin za a iya dawo da mu a yanzu ana mamakin karahuna na kano da katsina da maradi da kuma zandar da bifa da karafunan ilori da ibadan da karafunan kotono da na senegal duk ba ana tattara shi a nan kaduna ba a sa cikin tirela a kai lagos ko a sa cikin jirnuwa ya koma germany to wa yake mamakin ko mutanen germany za su dafa karafuna dinin su sake zuba su yi sabon mansani akwai mai mamaki a nan sai ana mamaki saboda ba a yi mamaki ba saboda an san shi ya yi su su suka yi masali to ya za a yi mamaki rabbul alamin wanda allazi fatarakum ai ba abun mamaki bane وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها an sha'aha hunaka an sha'aha ya samar da shi allazi fatarakum awwal marratin wanda ya fara halicce ku tun daga farko yana nufin kenan kakanmu annabi adam walam takunu shay'a lokacin ya halicce ku ba ku kasance komai ba wanda yayi abu dai a takaice kawai zai dawo da shi wasayun guduna ilayka ru'usuhum in an faɗi Allah ne zai iya dawo da ku sai ka ga mutum ya kada kai ya yi haka a wannan kai to shi ne fasar yunu zai duna ilai ka rahusau wa ya kuluna suna cewa istiza'an saboda izgilanci bayan sun kada kai mata uwa to mun yadda za a tare mu to yaushe a yaushe kam yana hannun Allah shi kadai shi ya san yaushe na ran tashin kiyama ba abun nan wani annabi ba wani mala'ika Allah kadai shi ya san yaushe na ranar tashin kiyama fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa liman irtada min rasuli sai dai wanda ya yarda cikin annabawa zai iya sanar da su su kuma ko an sanar da su ma ba za su fade ba amma akwai alamomi imaratuha an tare da shatu an tare da amma da rabata da irin wayin nan duka ba da akwai alamomi wanda in mun ganshi mun tabbatar ba ranar tashin kiyama ya kusa da manzala sallallahu alaihi wasallam yace a haka rami saboda mayaka za su shiga madina sai aka dauko adda da abun fasa din nan ya sunan shi ma diga da dukkansu ana fasawa su sai aka daki wani dutse sai abun nan wuta ya tashi ya yi kyalli to sai manzala sassan ya ce da ya yi kyallin nan ya haska mana ina ganin gidajen turawa wajen romawa da gidajen farisawa duk inda suke duk da wannan kyalli wanda haske wanda ya yi nan duk ina kallon su ana ta mamaki to yau dai wanda ya fi talauci a cikinmu yau in ya koma gida ya kulle tv yana ganin makka kuru-kuru ba wai tare da wani mamaki ba cikin ka kuma sadaka rasulullah kul asa an yakuna qariba wannan ranar tashin kiyama ya riga ya zo inda tashi ne to shikenan dole ne ranar tashin kiyama ya riga ma saboda kullum ma huwa atin ati duk abin da zai zo ya riga ya zo kawai babu babu ba ta lokaci yaushe ne wannan ranar yau mai yadda hukum fatastajibu na bihamdi ranan da Allah zai sa isra'ilu ya kira ku wasu Allah da kansa ne zai kira su irin su annabi Muhammadu wasu kuma jibril ne zai kira su saboda girman su wajen halarar Allah wasu kuma isra'ilu irin mu kenan da mu da kuku ya bayi isra'ilu ya kira mu ayyayi in gwamnati yana son ya kira ka state house ai ba gwamna da kansa kawai zai dauko ya kira ka ba sai ka zama babba zai gaya ma sakatare sakatare ya gaya wancan wancan aka gidan rediyo karshe kai ma wajen dan jarida ko adam kowa ya zaka ji ya fada a bakinsa amma baka da matsayin ka ji daga bakin Allah da kansa yana kira zuwa ga tashin ran tashin kiyama to wannan matsayin bai kai ba sai dai irin annabi Muhammadu يوم يدعوكم يناديكم من القبور على لسان إسرافيل فتستجيبون بحمده تجيبون دعوته dole kuma mu amsa wannan kiran abinda ya sa muke raba manzan Allah da sauran halitta ranar tashin kiyama in dukkan halitta sun zo annabawa da shugabanni Allah zai fushi da bayi ya ce duk abinda na so kukui a duniya ba ku yi ba saboda haka za a tattara ku gaba daya duk a jefa ba wuta kowa hankali ya tashi to shi aka je wajen ibrahim ya ce ba zai iya ba aka je wajen wajen asawar annaba ismail ya ka aka zo wajen yaqub yusuf aka zo wajen annabi musa haruna aka zo wajen annabi isa sai aka ce ba wanda zai cece mu wannan rana ya fidda mu cikin halin da muka yi ciki ya kwantar da fushin Allah sai wani ana ce masa Muhammadu ibn Abdullah sai aka je aka gaya masa yana can karkashin arshi karkashin kurkushi ya tashi ya zo gaban Allah ya yi sajjada ya gaida Allah Allah ya amsa ya ce ummati ummati ummati sai Allah tabaraka ta'ala fushinsa ya yi sauki sai ya ce to shi kenan na yafe ma kowa da kowa jahannama ka koma jahannama da fa an kira shi jahannama ba a ba kira shi aka yi yana zaune kace kai malam jahannama zo ana kira ni e mene ka zo an ce ka zo kai ya kaga yau ya kulli jannam halim tilati hankalin jahannam ya tashi wai ana kiran shi sanda ya tashi ya dawo har ya zama kwaya daya kamar karamin kwai irin wannan ya zo ya tsaya gaban Allah ce gani na zo ce a ba komai bane dama na kira ka ne saboda ka lashe wa'annan halittu ka tafi da shi a to sai ya dawo ya bude riga kuma ce a to ai ashe ba na ciki ai aiki zai ki jahannamu da kansa kusa abu da sa ya san Allah eh mu duk wannan wasan da muke yi ba mu sani ba ne eh a ba mu san Allah ba in mun san shi ai ko ayan sallar magariba ake a sha ruwa a a tambaye shi ko musha gaskiya ne musha waye fada malik to malik waye ga mishi hambali shafi waye ga mu sahabai to sahabai waye ga mu sai manzo Allah a to gaskiya ne to musha saboda hankalin ba zai taba kwanta ba har mun ga kanmu aljanna aljanna in mun ga kanmu ma kar hankalin ya kwanta ku za abin da yasa to shi kakanmu annabi adam ina yake da to kafi shi ne to ka bi hankali fatattajibu na bihamdihi kowa zai amsa kiran Allah bi amrihi lamarin Allah amma a harshen israfil wata zununa in labirtum illa ranar da za a kira halittu gaba daya za su dauka ba a taba zauna a duniya ba sai auri kamar daga safe hantsi zuwa azhar haka duk rayuwa wanda wani yana shekara 80 kafin ya mutu wani yana za shekara 90 wani ya kai shekara 100 duk maganan banza ne ranar Allah zai ce yau mu yaqumu nasu da rabbil alamin ranar da Allah zai fito kowa yana zaune sai aka bude kofa sai tsarari tsarari sai Allah ya fito ya tsaya kowa zai mike ranar ba gurgu duk gurgun nan duniyar ƙarya yake tashi tsaye zai Allah ya fito kuma gurgun ma kala biyu ne gurbin kafa da gurbin zuciya Allah ya kiyaye mu duk gaba da duk za su mike rana sai su dauka kam da bisun fil ard qalu labisna yawman aw ba'da yawmin saboda za su ga kaman lokacin da aka kira ranar tashin kiyama kaman ya wuce asuba kaman hantsi ne haka gashi kuma azhar bai yi ba to sai ba za su ce yau da saboda ai ba yamma can kusa da magani ba ne sai kawai sai su auna kawai ce yau mun a au ba da yau mai ko dai wani shashe cikin rana amma ba duk rana gaba daya ba da can yamma ne za su ce yau mun sai suka ce yau mun suka ce kai suka ga azahar bai yi ba saboda daga nan safe kafin sallar azahar an yi hisabi an gama kowa hisabinsa duk yawan mutanen gaba daya wasu mutane suna mamaki ya za a yi dukkansu gaba daya kowa a yi mai hisabi to a ce kai baka da waya ne mtn in zai turo sako ba dukkanku zai tura a lokaci daya ba ba kowa ya gana shi ba a to ina rabul alamina min babu aula wata zannu inda bisu ila qalilin li hawli ma tarawna sai zaka awayi suka yi a duniya saboda tashin hankali wanda suka gani rana mu dai Allah ya kiyaye mu wa qul li ibadi Allah rabbul alamin ya tabaraka wa ta'ala mai sunaye masu kyau 99 banda daya ya ce kul ya rasulullah ka gaya wa li ibadi bayina wanda ni na zabe su har na mai da suna wani ma'ana almuminina masu imani ya kulu su dinga cewa kafirai duk lokacin da magana na cacen baki ya kama su a kaninsu alkalimata wannan magana shi ne mai allafi ahsan duk ka fari magana wanda ya fi kyau in sun yi zaɗi kai ka fari magana mai kyau in sun yi abaiki kai ka fari magana mai kyau karka yadda maki ya jawo ka har ka fari abunda yake fada ai yanzu kai da shi duk kun zama daya sai dai ba daji ba daji sai bawan Allah amma ramuwa ya fi kyau wajen wanda ya iya ramuwa ba daji ake kai malam dan iska to kai ma dan iska ai kai da shi duk ɗaya ne amma ake dan iska ya ce ni eh ni dan iska eh to alhamdulillah to mun gode to wanda ya zage kuma zai dawo ji kai yau dai na zage wanda ya fi karfi na eh ta Allah ya yafe mana wani Allah ba ruwan Allah da wannan zage wanda ka zaga shi zai yafe maka haƙƙin Allah daban haƙƙin mutane wanda ka zaga daban in ka cika haƙƙin Allah baka cika haƙƙinka wanda yake kaninka da halittar Allah ba to hakkinka wanda hadarin Allah wanda suke bi ka da saura dole ka biya hakkin Allah ka biya kuma hakkin mutane kai da ka faɗi magana mai kyau kawai da kafirai kar ka saba faɗi mummunan magana saboda mummunan magana ma zai sa ba za su taba kwadaicin musulunci ba wadu ila sabi da rabaka bil hikmati ba a ce bi zagi ba bil hikmati wal mau'izati hasana ba al mau'izati na habaici ba wajadilhum bil musamman wanda kake zagi baka taba zauna da shi ba baka san shi ba baka san rayuwar shi baka san komai nashi ba ha ha to ban san komai nashi ba amma ai na san almajiransa oh ka san almajiransa ai ba shi ne almajiran ba eh almajiran ma ai kala kala ne inna shaitana latiyas inna shaitana yanzu bainahum shi shaitan yana shiga kanin mutane domin ya za su fada inna shaitana kana lil insani adun da shi shaitan makiyin dan adam ne mabayyane duk wani lokaci wanda hankali ka zai tashi ko zaka fushi to ka tuna fa shaitan yana nan zai iya shiga a kaninku sai kai hakuri in kai hakuri ba za ka yi nadama ba bainal adawati rabbukum alamu rabbukum Allah ta bata ce ma manzo Allah sallallahu alaihi rabbukum ubangijinku a'lamu bikum ya fi kowa sanin ku inji Allah eh in kana neman sanin Allah ma ba Allah ya ce ya fi kowa sanin ku ba shi Allah ma in kana neman ma ka san shi to ka san kanka kana sanin kanka sai ka ga ka san Allah ba wani neman sanin Allah nemi sanin kanka kawai wafi an fusikun abala tufsirun Allah ya ce wai ba za ku kalli kanku ba bai ce ku kalle ni ba wai ku kalli kanku in kun kalli kanku kawai ku gane kanku kowaye ai daga nan kawai kun gane Allah eh ba ba ba inda za a eh ba inda za a taka zuwa neman tsanin Allah a kalli kanka kan ka in ka san kanka ka san Allah rabbakum alamu bikum in yasha yarhamukum in yaga dama zai karba tuban ku da imanin in yaga dama ba aw in yasha in yaga dama kuma yu'azzibkum sai azabta ku da mutuwa cikin kafirci Allah ya kiyaye ba wani azaba wanda ya fi tsanani cikin halitta dan adam kamar ya mutu cikin kafirci saboda ba wanda za a daukaran shi ba zai gane gaskiya ba duk waye duk kafiri duk munafike kafin ya mutu sai an bude mai hijabi ya hango aljanna ya hango wani kakansa mutumin kirki yana yawo ciki yana dariya yana harmushi ya hango ya hango kaza aljanna ya dawo nan kalli can ya hango ya Allah ya ga wani kanin kawo shi gashi kuma shi ma cikin jahannama yana azaba ya ga komai yake to ga harran Allah ga a da a yi haƙuri ko za a dan bani ko awa guri in koma in shirya ina ina ina babu ko ina ai yanzu dama wannan an nuna maka na kawai kaga kenan kowa ya yi mutu da imani kenan amma bai da amfani eh saboda lokacin da ya san gaskiya lokaci ya kore saboda haka duk mafi masu yawan masu mutuwa cikin gadon mutuwa to cikin nan na dama suke sai aka ce kowa wanda ya je lahira zai nadama yaya ba ka jara mana a sauri duk wanda ya je lahira zai nadama wanda ya aikata alheri zai nadama me yasa bai aikata da yawa ba wat balle ma wancan ba sai an tsare halinsa ba shi ma ya nadama Allah ya kiyaye mu wa rabbuka a'lamu biman fi samawati wal ardh ka karanta ka karanta wa rabbuka ya rasulullah ubangijinka a'lamu biman fi samawati wal ardh duk wanda yake jikin kanin sammai bakwai da kasan bakwai Allah ya ce na fi kowa sani ala qadri ahwalihim na fi kowa kuma sanin halin da suke ciki in ji Allah eh a ce Allah ga halin da muke ciki ga Allah kaza ga Allah kaza to ladabi ne da halin Allah amma Allah ya fi kowa sanin halin da muke ciki in muka yi kirki sai ya kawo mana shugabanni mutanen kirki in kuma muka butulce sai Allah ya kawo mana shugabanni wanda suke ba mu wahala ba yanda za mu iya eh mu ta zagin su kuma ya kamata mu dawo mu zage halayenmu ba shugabanni ba eh irin su kawai Allah yake ba mu Allah ya sa mu jara walaqad faddalna ba'd an-nabiyyin 'ala ba'd Allah tabaraka ta'ala yace mun fifita wasu annabawa akan wasu annabawa wasu annabawa sun fi wasu annabawa wannan ayan ya nuna kenan maza Allah shi ne fiyayyen annabawa eh mana Allah ya ce wasu annabawa sun fi wasu annabawa gashi nan ashe annabi Muhammadu kenan ya fi dukkan annabawa kenan in mutum zai tambaye ka so me hujjanka akan annabi Muhammadu ya fi dukkan annabawa tilka rasulu faddalna ba'dahum على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات درجة وجن الله ما بعد بني كان cikin karshen suratu wasafat salamun ala a aliya sun ce karshe yawa in an ce aliya sun ai halatin na yi in ana lissafa har aka zo wajen manzon Allah magana ya kare yawa salamun ala ala ibrahim ka san abu nesa matsayinsa daban ne babba ne ya fi sauran salamun ala ala musa wa haruna su wayannan guda biyun daban suke salamun ala ha salamun ala nuhin fil alamina الله سلام على موسى وهارون سلام على آل ياسين da annan aka tsaya babu salamun a gaba ko salamu alaikum wa alhamdulillah rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun ko gane ko to wurin ba an kawo labarin Yunus ba ai bai kai salamun ala Yunus ba matsayinsa bai kai ba bai kai general ba is captain ka gane ko sai captain da marshal su ne ake salamun ala musa wa harun salamun ala ali yasina annabi muhammadu eh kun gane ko da aka zo yunasa sai ake yassa kawai ya isa wa inna lutan lamin musulun amma babu salamu babu salamu to wannan shine ma'anan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dahum to kai mai zaman malali badarawa kaduna najeriya a ba wanda ya fi wani ai duk halittar allah daban ne inna jiya ma a masallacin malam ya ce inna akramakum allah in akramakum inda allah atqakum a wani ya fi wani uwar wani ya fi uwar wani kusa abu ne ka ai wannan matan malam ne wannan kuma matan alhaji ne matan malam ai yafi matan alhaji uban wani ya fi uban wani kanin wani ya fi kanin wani kanwar wani ya fi kan wani yar uwan wata Maryam bintu Imran Fatima bintu Rasulillah Ali baiti Rasulillah ɗan gidan manzon Allah sun fi kowane gida wanda ba gidan manzon Allah ba kana so ko ba ka so to da wancan an gaishe su da gaisuwa mai girma da wasu kuma dai ba a gaishe su ba an dai faɗi sunansu kawai to in ka duba cikin matsayinsu wai akar na min zakar nabiyina wa minka ya rasulullah wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama to kaga ken wa minka wa min nuhi سلام على نوح سلام على موسى وهارون سلام على آل ياسين سلام تو آية daga farko a nuna matsayinsu kamar an juya abu can wani faɗi sunayensu matsayi wa minka daga manzan Allah aka fara da za a gaishe su kuma da manzan Allah shine karshe huwa al-awwalu wa huwa al-akhir rasulun min al-mawla wa adamu kai bari mu tsaya nan ba maulidi muke ba to mai bambancin ma fasarin alkur'ani da maulidi wa ya zo da alkur'ani wa ma arsalnaka alaihim wakilan Allah tabaraka ta'ala ce manzo sallallahu alaihi wasallam ban wakilce ka ka dinga bin halitta kana duba su dole sai abin da Allah yake so karfi da yaji ba a'a ka gane ko kai kawai aiki yanda za ka iya eh amma ni Allah ina nan bayan ka wallahu min wara'in muhitun ina kallin bayi kuma ina kallon su duk wanda ya kata abu mara kyau ma da abu mai kyau duk ni Allah na sani fatusbirun alal imani ka tilasta musu bi imani to wannan ayan kuma wancan ayan zai fasara shi wancan innaka la tahdi man ahbabta wa rabbuka alamu me yace ma وما أرسلناك عليهم وكيلا شين معنى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وربك أعلم بما في السماوات والأرض duk abin da yake samai da kasai duk Allah tabaraka ta'ala ya fi kowa sani abin da yake ciki da halin da yake ciki mun fifita wasu annabawa akan wasu karama ta minum bi fadlatika Musa bil kalami Allah ya magana da annabi Musa Ibrahima abokin Allah eh shi ma Muhammadu Muhammadu menene babban karaman muhammadu al-isra'u wal mi'raj wa muhammadu bil isra'i na sallallahu alaihi wasallam wa muhammadu bil isra'il wa atayna dawud zabura shi ma annabi dawud an ba shi littafi wanda sunansa zaburu kul ad'u allazina
ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف ضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان منظورا Allah tabaraka wa ta'ala yace ulaika nan qul qul ad'u yace ya rasulullah a fada masu ud'u allazina za'amtum min dunihi inda har akwai wani Allah wanda ba Allah ba to Allah yace manzo Allah kace musu su kira shi Eh, wancan wanda yake abokan takan Allah abokan tarayya ba to ma Allah yace manzo Allah kace musu shi- su kira nasu babu shi kal mala'ikati wa isa ibn maryam ka san wanda za su kira mala'iku Allah shi yake manzo Allah kace su kira nasu kace su kai su kira mala'iku su kira kuma annabi isa su kira shi ko za su amsa ai mala'iku ba za su amsa ba eh ba ruwan su da su lakum dinukum wala yadin shi annabi isa shi ma ruhullahi shi ma ba zai ba zai amsa ba ko an kira su ba za su amsa ba shi yasa Allah ya ce a kira su to ba za su amsa ba balle ma gaban Allah fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wa innan wanda za ki kira din wanda ba Allah ba ba za su iya dauke musu duk wani cuta ko talauci ko azaba ko wahala a nan duniya a lahira ba za su iya dauke musu ba wanda zai dauke musu kawai abu a- abu dai ne shine iko na Allah subhanahu wataala wala tahwila ba za su iya kuma lahu ila ghairikum ba za su iya juya kuma daga wannan su koma wajen wasu kuma eh ko a yanzu an ce a kira mala'iku a kira isa a eh aka- to a- aka kira aka aka yi ta kira ba a amsa ba to ba za su iya juyawa kuma ba a ce za su kira wasu kuma a ba zai yi ba wanda kuka ce za ku kira kawai sun za su kira ka ba kuma ba a canja Allah Eh, a kai- a kama wannan shine Allah shine Allah ka eh to kira shi kai ta kira bai amsa ba kace kuma a to bari in bar wannan bari in kira ɗayan na nan dai za ka shiga ba kawai Allah ya kiyaye mu ba za a canja muku shi ba ula'ika waɗannan wanda za su kira ko suna son su kira wani abu wanda ba Allah ba allazina suna waɗanda yad'una ila rabbihimul wasilatu ayyuma qab abin da yasa suke kira wani abu wanda ba Allah ba cikin allolin su da gumakin su suna neman kawai wanda wai la yuqarribuna ila Allah zulfa to to ma na budu illa la yuqarribuna ila Allah zulfa. wannan tafsirin yau dai kaman alkur'ani ne ke fasar alkur'ani kawai ba kawo hadisai ba sai ayoyi to suna kiran su ne domin suna ganin kaman za su iya ah, taimako za su iya kawo musu kusanci da shi Allah shi babban eh, li yuqarribuna ila Allah zulfa Mm. su wannan suke kira da masu kira duk za su tsaya ran tashin kiyama a gaban Allah kowa ya faɗi abunansa hujjansa ayyuhum aqrabu ilayhi fa kayfa bi ghayrihi ina ma wanda ba shi ba wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu suna jin tso suna fatan rahaman rahamansu kuma suna jin tsoron azabarsu ka ka- ka ghayrihim fa kayfa tad'unahum alihatan ai ba zai yi ba wani abu wanda wa- wanda ana jin suna jin tsoronsa da azabansa da rahamansa za su samu ko ba za su samu ba su wanda za a kira su ma suna jin za su iya samun rahaman Allah Allah ta baraka ta'ala kuma zai iya ma hana su rahamansa domin shine Allah ya fa'alu ma yuridu ya fa'alu liman yasha to ina ma wanda ba so ba wa yarjuna rahmatu wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahzura shi azaban ubangiji ya kasance abun tsoro ne kuma abun gudu ne kuma abun kiyayewa ne ya kamata kowa ya kiyaye shi wa in min qaryatin yanda kuke jin tsoron Allah din su ma haka suka ji tsoron Allah yanda kuke neman ramon Allah su ma haka suka suka neman ramon Allah to kun gane ko abin da ake nufi kenan fa kaifa bi ghairi eh ina ma wanda ba shi ba wa in wa in min qaryatin illa nahnu mulika Allah tabaraka ta'ala yace duk wani qarya duk wani gari duk wani al'umma ko wasu mutane wanda Allah yana son ya sauka masu da azaba ko rashin lafiya wanda in ya kama mutum daya ya kama sauran da yawa a yi ta mutuwa ko azaba fada kabilanci ko irinsu a kaninmu mazala salasalam Allah ta wakata ala ya ce masa al'ummanka su kiyaye za a iya saukar masa da azaba manzo Allah ya ce ma Allah a'a ai hakuri ba na son al'umma ta azaba ya sauka a cikin haka likum aha min min fawqum azaba daga sama aw yalbisuhum shi Allah tabaraka ta'ala zai iya sauka da azaba daga sama manzo Allah ya roka Allah ya ce na bari can Allah yake koma in ya ga kasa a bude a zuba kowa a ciki kawai a rufe kowa ya halaka maza Allah yake ai hakuri Allah yake na bari da biyu kenan ko da yace wai zai ka ba'dakum ba sabadin zan iya hada ku kuma a cikin ku wayannan su zage wannan wayannan su zage wannan wayannan su ce wayannan ku kafirai ne wayannan su ce ai ku mushrikai ne wayancin ku Allah ba zai karba bautan ku ba wayannan sun ce ai ku Allah ba zai karbu bautan ku ba karshe a fito da hannu har ya kai sanda har ya kai tabariya ya dawo ya kai adda har ya kai takobi har ya kai bunduga wayancan ba sa zuwa can wayancan ba sa zuwa can ai fada a kaninsu ana harbe-harbe ana kashe juna kuma dukkansu musulmai ne ka gane ko mazala ya ce eh nima Allah ina neman alfarma wannan ma kar ya faru Allah ya ce na ai wannan sai ya faru wayancin guda biyu na yafe amma na uku nan a kashe juna a kafarshi juna a zage-zagen juna to wannan sai ya faru in ji rabbul alamin eh amma amma ku ce alhamdulillah tunda mun tsira wanda zai sauko daga sama mun tsira wanda zai bullo daga kasa saboda mun fada a kanin mu kawai sai mu shiga siyasa kawai mu san yadda za mu yi mu gyara komai da komai Allah ya gyara mu amma mu zauna lafiya zai wahala ya zai wahala saboda akwai wasu cikin rashin zaman lafiya suke gidan rediyo ba za su ji ba amma tv na ga yana kallo na to in ina so in hallaka wata alkariya in ji Allah to kablai kanin kafin ranar tashin kiyama da mutuwa ko in saukar masa da azaba mai tsanani azaban shadidan to Allah ta barka ta'ala ya ce ba wanda zai iya kawo da wannan saboda wannan ya riga ya zama cikin lauhin mahfuz a rubuce yake gari kaza duniya ba zai kare ba sai garin ya kare gaba da mutane sun mutu sun kare saboda rashin lafiya ko saboda yake-yake ko saboda zulumi masu yawa kuma ba wanda zai iya karar da alkarya su kasance sun kare gaba daya sun mutu garin ya kare sai abu guda biyu zina eh in an yi zina sai a samu rashin lafiya wani zai je senegal ya je amerika ya je wannan ya dauko wani rashin lafiya ya zo ya shigar da shi ya kwanta da wani mata wata mata ita ma matan ta samu wani miji an sake ta anan ta koma can ita ma a ta yada wa mutane su yi mutuwa wanda ba iyaka ko ko aqida wanda mutum zai ga kawai aqidan nasa yanda yake kal yake ganin Allah yake ganin manzo Allah cikin aqidansa duk wanda bai da wannan aqidan ma kawai kafiri ne to irin wa'annan guda biyu su ne zai kawo fitina har gari ya zo da jama'a da komai da albarka ya zo ya kare gaba da kowa ya mutu Allah ya kiyaye mu wa ma mana ana in yana cikin lahul mahfuz shine fil kitabi lahul mahfuz yana cikin lahul mahfuz wa ma lana an nusya bila
ayat Allah subhanahu wataala yace ba abunda yake hana mu Allah mu saukar da ayoyi yanda kafirai suke so inda suke so lokacin da suke so amma na bi ya wanda zai imani ya imani kawai eh wanda ba zai imani bi kuma ayoyi wanda muka riga muka saukar sun isa in yana son wata aya wanda ba wannan mu Allah ba abun da ya hana mu iya mu saukar da ayar amma ba za mu saukar ba kun san dalili duk wani al'umma wanda ya tambayi aya aka saukar masa da aya bai yi imani ba to Allah zai saukar da azaba ya halaka su gaba daya to kai an aike ka mission mission aka aike ko ka je wani gari kai masu taimako ka kira su zuwa ga hanyar madaidaici saboda kasu halaka kasu mutu ka je kana zuwa sai ganin duk suka mutu kabba kowa mai aikin ka to haka za a yi wa annabi muhammadu duk iskancin ku sai an dan kale ku su dan zauna saboda matukan kuna nan mishiyan manzan Allah yana nan bai kare ba in kuma aka shafe ku aka hallaka ku shi aikin manzan Allah ya kare kuma Allah baya san aikin manzan Allah ya kare saboda haka masu son kafirai su mutu amerika ya kare faransa su hallaka kaza kaza in a dai hankali kai dai kai kokari abinda Allah yake so da kai ka aikata ba ruwanka da hallakan kafirai in sun hallaka me za ka samu ba za ka sake samu sabon jibba su suka aiki ina sabon jet mala yaya Allah ya baka sabon jet jet jet jet ana jet a age ko ko bidda ko makwa kasan nufa kasan nufawa ina ake jet jet to wanda suka yi jet jet ake a shafe shi lama asanaha فأهلكناه فأهلكناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء لكذبوا بها واستحقوا الهلاك وقد حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد صلى الله عليه وسلم وآتينا ثمود ناقة شيء النبي صالح wanda shi ne shugaban samudawa Allah ya ba su wannan ya sunan shi taguwa ma'ana wannan rakumin wanda ta haihu ta dinga ba da nono ya je nan wani gida ya ba da nono abu wata rana zai ba da wata rana kuma a haƙura sai aka yanka shi Allah ta wakata ala ya kar a taba shi bai ce kar a yanka shi ba sai wani yaro baban shi yana zuwa gare yana zuwa wata karuwa sai ta yi mata ciki aka haihu aka samu ɗa namiji yaron ya girma ya zama saurayi yana yawo cikin gari shi ne mutanen garin suka taru suka ce wannan yaron ɗan iska shi kadai ne ya cancanta ya yanka wannan ragumin aka zo aka gaya mutum ce wallahi ni ne ni- ni ne kadai na cancanta na yanka tawa- taguwar Allah sai aka ba shi taukami sai ya yanka shi kaza abu da ka so a nuna wannan zuriyatan ba da amin ba da zai wahala duk inda kaga dan iska mafi yawa in akwai yan iska suka tsaya a nan kamar mutum goma za a samu shida ko bakwai a cikinsu iyayensu yan iska ne asali za a dan samu canji dan kadan wani lokaci wani ya dawo ya zama mutum almajiri mutumin kirki amma mafi yawa mutanen banza in mutum goma ne za a samu shida ko bakwai dukansu iyayensu mutanen banza ne saboda mai saboda zuriyatan ba'daha min ba'din wani lokaci kuma ana samun dan annabin Allah ma ya zama mutumin banza amma duk wani yaro fisararre mutumin banza ɗan iska yana abin da ya ga dama sharrinsa bai kai ɗan malami ɗan iska ba shi na ɗan iskan iskokin saboda shi wancan ɗan iskan mutum ɗaya biyu uku zai iya jawa amma shi ɗan malamin ya zama ɗan iska zai jawo mutum dubu Allah ya kiyaye shi yasa Allah yake qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan yace Allah yace yace ni Allah manzo Allah ya juya duk mala'iku da annabawa duk kowa ya juya yace kuna jina muna jinka kuna jina yace shi Allah fa yace ni Allah na gode ma kaina ban haihu ba domin yanda na ganku ƴaƴanku suke yi saboda kawai ana girma ku dan malam wani dan shehin wani dan jikan wani jikan manzo Allah jikan wani jikan wani bannan da kuka yi a bayan kasa da ni Allah na haihu dana me zai yi saboda haka ni Allah wai ni Allah na gode ma Allah ban haihu ba اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبحانه وتعالى بالحق ولا يدي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر مقدار عليه سبحانه وتعالى والسلام عليكم الحمد لله رب العالمين
لا إله إلا الله